أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haɗuwa a wannan safiya ta litinin 27 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin haɗuwa ta tafsirin alkur'ani da yake gudana a wannan wata mai albarka wanda muke tafi a cikin surar mai albarka surat maryam alaiha salatu wassalam wanda yau shine zama na goma sha uku kuma muke fatan zama na ƙarshe insha Allahu ta'ala a wannan shekara jiya idan ba a manta ba malama ta karanto mana ayoyi na 93 da 94 95 na cikin wannan sura lokaci bai ba mu dama ba mun shiga cikin tafsirin su da haka malama za a maimaito mana waɗannan ayoyi guda uku insha Allah ta'ala sai mu dora
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan ayoyi in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda babu wani halitta wanda yake cikin sama ko yake cikin ƙasa face ya zo wa Allah mai rahama a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya ce hakika Allah ya kiyaye su asalin kiyayewa hakikanin kiyayewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda tabbas kowannen su ranar alkiyama zai zo wa Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da wani a tare da shi ba wannan shine takaitacciyar fassara ta kai tsaye ta waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa babu wani abu wanda yake Allah ya samar na halitta a sararin samaniya yake sammai guda bakwai ko ku a ban ƙasa yake matukar Allah ya samar da shi a matsayinsa na halitta to tabbas da zaman zai zo wa Allah maɗaukakin sarki a ranar gobe kiyama zai je domin tafiya wadda take ta amsa kiran Allah maɗaukakin sarki tafiya wadda take tabbatarwa da dukkanin wannan abin halitta cewa kai bawa ne kuma halittarka aka yi tafiya wadda take nuna ƙasƙanci da ƙanƙan kai na bawa a gaban mahalicci wanda yake ya samar da shi daga babu tafiya wadda take za a je a anshi sakamakon abin da yake an aikata a nan rayuwar duniya sannan kuma ya zamanto an samu sakamako na abin da yake za a girbe shi a wannan sakamako guda biyu da Allah madaukakin sarki ya mawa bayansa alkawari da haka rana ce da cikakken mulkin Allah madaukakin sarki da izzarsa da buwayarsa suke ƙara bayyana ga bayi muminai suna ma ƙara samun nutsuwa masu ganin hakikanin abin da suka yi imani da shi yanzu gashi yana tabbata wanda kuwa suka kafirce to a wannan lokaci za su shiga halin ni'asu da takaici da nadama da hasara na ganin abin da suka ƙaryata abin da suka musanta abin da ba su yi imani da shi ba ga shi nan yana faruwa alhalin an riga da an gaya musu an aiko manzanni sun musu bayani amma suka yi ƙememe suka ƙi yadda da wannan abu da haka Allah yana gaya mana illa atir rahmani abda sai ya je ga ubangiji wanda yake mai jin kan bayinsa abdan yana a matsayin bawa kowa zai je ne a wannan matsayi domin shi ne mafi girman matsayi da duk wani abin halitta zai amsa al'ubudiyya al-khalisa lillahi azza wajal ka ji cewa kai bawa ne halittar ka aka yi samar da kai aka yi umarni ake maka akwai wanda yake ya samar da kai wanda yake da haƙƙi a kanka na kai masa biyayya kai masa da'a ka bi umarninsa kuma yayyan da ya ga dama da kai wanda shine Allah madaukakin sarki kuma wannan ga baki ɗaya duk wani abin halitta ya shiga cikin wannan matsayi ya shiga cikin wannan yanayi da wanda ya imani da wanda bai imani ba da mafiya darajan bayan Allah madaukakin sarki da mafiya kaskantuwar bayan Allah madaukakin sarki shi yasa sai ya zamanto tun daga kan mala'iku suna amsa sunan cewa bayi ne na Allah madaukakin sarki bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl Allah madaukakin sarki yake bada amsa ga waɗanda suke sun jingina cewa mala'iku a matsayin ƴaƴan Allah madaukakin sarki ne mata ubangiji Allah ya tsarkaka ga haka sai yake cewa bal ibadun mukramun ba wasu bane ba su face bayan Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya karrama su ya ku nasara wanda kuke kiran annabi isa alaihi salatu wassalam a matsayin wanda za ku bauta mawa a matsayin ko dai allah maɗaukakin sarki ko ɗayan alloli guda uku ko kuma ɗan allah ku sani cewa a ranar nan za ku ga haƙiƙanin cewa annabi isa ɗan allah ba ba ɗan allah bane ba annabi isa bawan allah ne lan yastankif almasih an yakuna abdan lillahi wa lil malaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a allah yace da dai ranar gobe kiyama annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam ba zai kyamaci ya kasance a matsayinsa na bawa na allah ba kai waɗannan mala'iku din wanda suke kuna ganin su makusanta ne ga allah maɗaukakin sarki suna da wani matsayi maɗaukaki su ma ba za su kyamaci su zamanto cewa bayi ne ga allah maɗaukakin sarki ba kun ga kenan ƙaryar al'amarin naku ta riga da ta ƙare duk abin da kuke zato a kansu za ku ga haƙiƙaninsa domin su kansu ba za su yi munna da wani matsayi wanda yake yake sama da kasantuwarsu bayan Allah maɗaukakin sarki ba annabawan Allah maɗaukakin sarki misalin Yusuf alaihi salatu wassalam Allah yake gaya mana a cikin suratu Yusuf wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrif anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin Allah madaukakin sarki ya ambace su a matsayin cewa bawa ne na Allah madaukakin sarki mai kadaita ibadarsa ga Allah madaukakin sarki mai tsantsanta ibadarsa ga Allah madaukakin sarki wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal absar da irin haka lafuzza masu Allah ya bayyana annabawansa daban-daban a matsayin ne bayansa ne fiyayyen halitta zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da matsayi na ubudiyya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla kamar yanda Allah maɗaukakin sarki yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da wurare daban-daban da Allah maɗaukakin sarki yake nuna al-ubudiyya al-khalisa da duk wani abin halitta yake da shi da haka gabaki ɗaya kaka ana amsa sunan bayan Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shine mafi matakin koli da duk wani abin halitta zai ji a ransa kafin wani mataki wanda yake na musamman shi sa duk inda kalmar al'abdu ta zo a cikin alkur'ani to tana ɗaukan ɗayan fiskoki ne guda biyu ko dai al'ubudiyya wadda take amma ta shagaba ta ta ma'ana ta game dukkanin abin halitta ga baki daya wanda irinta ne wannan wurin da mai kirki da mara kirki da mumini da fajiri da fasiki da salihi da kowa da mafi matsayi da wanda yake matsayi na ƙasa-ƙasa duka Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da cewa ne ibad ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أنهم ألا مدوكسين سركيا أم بتشينا مغانا أكم باين سواء أن سكيني sun kafirce sun ibin hanyarsu amma ya ambace su da suna ibadi ma'ana wannan ita ce al'ubudiyya al'amma da kowa yana shiga ciki nau'i na biyu shine al'ubudiyya wadda take ta ta'a wadda take ta mahabba Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawansa ya keɓance shi ya zaɓe shi cikin gama garin bayi to wannan kuma sai waɗanda suka yi imani tun daga mataki na ƙasa har zuwa zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa waɗanda su ne annabawa ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun anan Allah madaukakin sarki yana magana da gama garin bayi ne a'a bayinsa waɗanda yake sun yi imani فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله يجي أي موا باين البشر أي مس بشارة سوى النوع النوع باين su ne waɗanda suke idan sun ji maganar Allah maɗaukacin sarki in an ce musu ga saƙon addini in an gaya musu magana to suna zaɓen mafi kyawun mu ne su bita kun ga wannan sun zamanto bayi na musamman wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama alƙawarin da iblis ya ɗauka a gaban Allah ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أشياء أقوى إن سكي كي من تتو زابطو شيسا الله يتمش إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين باينا نجرتتو مقري وأن سكي سني إيماني دنيما سكي أيضا كنا ba za su bi ka ba sai dai waɗancan ɗin wanda yake tasirin ka zai samu a kansu wanda yake tun farko sun fi hanya ta bata sai Allah maɗaukakin sarki ya sallafa shaidan a kansu ya zamanto ya ƙara ingiza su akan batan da suke kai da haka wannan shine nau'i guda biyu na ubudiyya da lafazin yake ɗaukan ma'anar ɗayan biyun a cikin alƙur'ani ko ma in ce a cikin yare na addini amma a nan gurin illa ata rahmani abda Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin gamammiyar ubudiyya ce ma'ana dukkanin wasu bayi ga baki ɗaya za su hallara a gaban Allah madaukakin sarki karkashin mulkin sa karkashin jujjuyawar lamuran sa yanda ya ga dama a wannan rana Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda hakika Allah madaukakin sarki ya kiyaye su kiyayewa ta fuskar sanin adabin su kiyayewa ta fuskar sanin yawansu kiyayewa ta fuskar sanin menene abin da waɗannan bayi suke aikatawa don haka sai mu ce Allah ya ƙididdige adadinsu ya san yawansu kai in kana ganin cewa suna da yawa ba za a iya gane adadinsu ba Allah ya sani kai idan kana ganin ba za ka iya ware adadin 'yan aljanna a ciki ba ka ware adadin 'yan wuta Allah ya sani kai idan kana ganin ba ka san adadin maza a ciki ba ba ka san adadin mata a ciki ba Allah ya sani kai idan kana ganin ba ka san ƙananu masu ƙananun shekaru a ciki ba ba ka san saffa ba ba ka san tsofaffi a ciki ba Allah maɗaukakin sarki ya sani domin babu wani wanda yake zai fako ga ilimin Allah maɗaukakin sarki a wannan rana kai dama can tun kafin ya haɗa ku ga baki ɗaya babu wanda ya faku game da sanin sa to ballantana ku yi tunanin wai in za a kasa gano ka za a manta da kai za ka ci da rubuzum ka wuce babu wannan Allah madaukakin sarki yace laqad ahsahum wa addahum adda kowannen su Allah madaukakin sarki ya riga da ya kiyaye al'amarin sa ya riga da ya kididdige al'amarin sa kuma karka dauka cewa za a manta da wani abu wanda yake ka aikata shi a rayuwar duniya a mance da shi lissafin sai kubce babu abin da zai kubce aikin ka a kididdige yake kamar yadda kai ma din kana cikin lissafi kuma ba za a manta da kai ba وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah maɗaukakin sarki ya ce gabaki ɗayansu dukkaninsu za su zo ga Allah ɗin a wannan rana ta alkiyama fardan kowannensu shi kaɗai tak ma'ana dukkanin halitta kowa zai zo idan Allah maɗaukakin sarki ya bijirar da shi wahidan shi shi kaɗai duk yawan ƴaƴanka ba tare za ku jera ba irin yadda za ki jera da ƴaƴanki ki fita unguwa irin yadda za ki jera da ƴan uwanki ku je sabga babu wannan a wannan rana kowa shi kadai zai je la mal babu dukiya duk abin da kika tara na duniya a nan kika samu kuma a nan zaki bar shi kuma ba za ki tashi da shi ba wala ansar babu mataimaka duk yadda kika tara yan fada kika tara fadawa kika tara masu taya ki akan hidindimin da kike da shi saboda wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya kai ki a nan gidan duniya ranar ba wanda zai je ce bari mu raka hajiya bari mu raka sheha bari mu raka kaza kowa shi kadai zai tafi shi shi kadai kilo laysa ma'ahu illa amaluhu babu abin da zai je da shi sai ne sai aikinsa kai kai kadai zaka tafi sai labarin abin da ka shuka shine zaka je kai girba sai Allah madaukakin sarki yayi hukunci da karfin ikonsa yayi sakamako cikin adalcinsa ya baka abin da yake ka aikata kwatankwacinsa a gidan duniya menene kwatankwacin shine kyakkyawa in ka aikata kyakkyawa to zaka ga da kyau idan ka aikata akasin haka za ka ga aka sun haka Allah ya kiyashe mu to a nan gurin Allah madaukakin sarki da ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo da Allah madaukakin sarki manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da yake hakaito da yanayin da ranar alkiyama za ta kasance da irin yadda za a bijirar da bai ya ce fa akunu awwala man tashaqqu lahu al-ard ni ne zan zamanto farkon wanda ƙasa za ta kece mishi ya fito to manzo sallallahu alaihi wasallama kuma in ya fito to daga nan kuma gabaki ɗaya halitta zai zamanto za su fito za su amsa kiran Allah madaukakin sarki zuwa ga wannan babbar rana zuwa ga abin da yake za a je a samu na abin da aka aikata imma alkhairi ko imma aka sun shi Allah madaukakin sarki ya samu ga da kyau shi yasa al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi yake cewa a daidai wannan bigire din malam yake cewa wa in kullu man fis samawati illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda malam yace ai qad alima adadahum منذ khalqahum ila yawm al qiyamah Allah madaukakin sarki ya san adadin bayansa tun daga lokacin da ya halicce su ko ya fara halittar su har zuwa ranar alkiyama ذكرهم وأنثاهم يا سم مزا عدد مزا يا سم ماتا وصغيرهم وكبيرهم يا سم من ينسو يا سم كنانسو أي لا نسن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قوة زيزو شيشي كدي ما لن يتي لا ناصر له باب ميتي مقنسا ولا مجير له باب ميكا مسا توكي أون يليد زي يسام كنسا إلا الله وحده لا شريك له سي ألا مدعوك كنسركي كدي ونديكي باء هذا شد وني أتكن بوتا kuma bai haɗu da wani a cikin ayyukansa ba don haka shi kaɗai ne mai taimako shi kaɗai ne mai bada agaji shi kaɗai ne mai ceta a wannan rana babu wanda zai haɗu da shi a wannan aiki ceto wanda yake na asali na haƙiƙa ne ya ƙaddara ka ka kasance cikin wanda za a ceta ne ya zamanto ya sanya wanda zai cece ka ya cece ka wannan ikon nasa ne shi yasa shi ne mai ba ma wa bayi ceto din a karo na farko fa yahkumu fi khalqihi bima yasha malam yace sai yayi mulka ya hukunta a tsakanin bayinsa cikin abin da yake ya ga dama kar ka dauka an ce abin da ya ga dama ka dauka za a yi yanda ake so ko za a bi son zuciya malam yace wa huwa al-adilu allazi la yadhlimu mithqala dharra shine wanda yake mai cikar adalci wanda baya zaluncin bayansa baya zaluntar bayansa ko da daidai da ƙwayar komayya ne wala yazlimu rabbuka ahada wama rabbuka bizallamin lil abid Allah madaukakin sarki baya zaluntar kowa ubangijinka da dai bai kasance mai zaluntar bayansa ba Allah madaukakin sarki ka lullube ni da adalcinka na'am malama إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا Allah ya saka da alkhairi lokacin da ya kasance Allah madaukakin sarki ya gama hakaitowa a cikin wannan sura mai albarka munanan aikin kafirai da kuma munin sakamakon da za su samu da mummunan abin da za su ci karo da shi sakamakon abin da suka aikata a nan gidan duniya sai Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan sura da ambato na muminai da kuma abin da za su samu ko cikin irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya tanada musu tun daga nan rayuwarsu ta duniya har zuwa rayuwarsu ta gobe kiyama domin a samu ne cikar adalci a bayani din waɗannan an muku gargaɗi an tsorata ku da abin da yake kuna kansa mummuna da abin da za ku samu na mummunan sakamako waɗannan kuma ana muku bishara ana ƙara gaya muku abin da zai ƙara nutsar da zuciyarku ya ƙara sa ku ku riƙe hanyar Allah innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to Allah mai rahama zai sanya musu ƙauna Allah madaukakin sarki a wannan aya yana nuna cewa waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki suka yi imani da manzannin Allah madaukakin sarki suka yi imani da abin da manzannin suka zo da shi wanda yake saƙo ne kai tsaye daga Allah madaukakin sarki suka aikata ayyuka waɗanda suke nagari nagartattun ayyuka da Allah madaukakin sarki ya umarni da su ya ƙaunaci a yi su to ga sakamakonsu sai ya ja'alu lahumur rahman wudda Allah madaukakin sarki ya ce tabbas Allah madaukakin sarki zai sanya musu wata ƙauna zai sanya musu ƙauna a tattare da su malamai masu tafsiri suka ce wace irin ƙauna da dama suka ce yuhibbuhumullah matakin farko shine Allah madaukakin sarki zai ƙaunace su idan Allah madaukakin sarki ya ƙaunace su kuma sai ya kimsa a zukatan bayi nagartattu su ƙaunace su da haka shine sai ya ja'alu lahumur rahman wudda sannan kuma akwai hadisi wanda yake an karbo daga abi hurairah radiyallahu an wanda yake hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril Allah madaukakin sarki idan ya kaunaci bawa sai ya kirayi Jibril fa qala sai ya ce da shi inni uhibbu fulanan fa ahibba ni kam ina kaunar wani da haka kai ma ka kaunace shi fa yuhibbuhu Jibril sai Jibril ya kaunace shi thumma yunadi fi sama' sai a yi kuwa a sama a cikin jinsin wa kenan mala'iku fa yaqulu sai ya ce inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu mala'ika jibril sai ya ce Allah madaukakin sarki yana kaunar bawan sa wani ku kaunace shi fa yuhibbuhu ahlus sama manzo Allah yace sai ahalin sama su kaunace shi su wa kenan mala'iku thumma yuda'u lahu alqabul fil ard sai Allah maɗaukacin sarki ya sanya masa karɓuwa ya sanya masa amintuwa a cikin mutane a ban ƙasa sai kuma ya ce wa idan abghada abdan da jibril idan Allah maɗaukacin sarki ya tsani wani bawa sai ya zamanto ya kirayuwa ya kirayi jibril sai ya ce da shi inni ubghidu fulanan fa abghidhu lallai kam ni na washuwa ne ko ni na tsanuwa na kai ma ka tsane shi fa yubghiduhu jibril sai jibril ya washi wannan bawa din ثم ينادي في أهل السماء سيجبريل يكرا أهل السماء جنس ملائكه إن الله يبغض فلانا فأبغضوه Allah madaukakin sarki ya tsanwane kuma ku tsane shi fa yubghidunahu sai su ma su tsane shi thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ard manzo Allah yace sai a sanya mishi a lankaya mishi kiyayya a ban kasa mutane sai su tsane shi sai su washe shi saboda mu Allah maɗaukakin sarki shine yake kimsa ƙaunar bayi a cikin zukata. Allah maɗaukakin sarki shine yake ɗaukaka darajar bawa a tsakankanin mutane. Da haka idan Allah ya ƙaunace ka sai Allah ya sanya ƙaunarka a zukatan bayansa. In Allah maɗaukakin sarki ya ƙika sakamakon munatar ayyukanka, sakamakon kancewa ta farkinsa, sakamakon ƙindir umarninsa, sakamakon kafircinsa da kafirce masa da kai, sai ya sanya tsanarka a cikin zukatan bayi. a nan gidan duniya wannan shine hadisi mafi girma da dukkanin malaman tafsiri zaka ga zai yi wahalar gaske su kawo tafsirin wannan aya ba su sako wannan hadisin a ƙarƙashin ta ba saboda yanda yake fassara ƙarar abin da Allah madaukakin sarki da yake nufi a nan gurin na cewa sai ya ja'alu lahumur rahman wudda ai Allah madaukakin sarki zai sanya musu kauna kamar yadda malamai suke ƙara yin magana akan cewa tunan Allah ya ce zai ƙaunace shi kuma sai a yi kiranye a ban ƙasa sai a ce Allah ko sai a sanya ƙaunarsa ko a sanya yardarsa a cikin zukatan bayi a nan ƙasa to wai wasu irin bayi to wasu malaman suka ce ai hubban fi qulubi ibadihi gabaki ɗaya bayi kowane bangare kun ga kenan wancan al'ubudiyya al'amma da muka yi magana kenan ma'ana bayin Allah gabaki ɗaya ba tare da rarrabe tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ko wanda ya imani da wanda bai imani ba Allah sai ya sanya wa wannan bawa mutane su kaunace shi kaga kowa yana haba haba da shi kowa yana son mu'amala da shi kowa yana ganin shi a matsayin mutumin kirki ba tare da ganin wani sababi wataƙila wani lokaci na zahiri ma da zai sa a kaunace shi ba akan yi wa bayan Allah irin wannan kaunar baka taba ganin mutum ba wata mu'amala bata taba hada ka da shi ba wa wani abu wanda yake za a iya cewa na lamarin sa da ya shafe sa ya riske ka amma sai ka ji kana kaunar sa sai ka ga mutane da yawa sun tarayya da kai a wannan kauna da ake yi masa sa'irin da kuma akwai mutanen da baka taba ganin su ba baka taba ganin mu'amala da su ba amma sai Allah madaukakin sarki ya kimsawa bayi irin waɗannan mutane din a cikin zukatansu to da haka irin wannan shine sai malamai suka ce a nan gurin qulubul ibad ana nufin bayi din da baki imam al-qurtubi ibn juzai ibn rajab ash-shawkani as-sa'di al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi duk sun tafi akan wannan ra'ayi na cewa gama garin bayi ake nufi nagartattu da wanda yake ma ba nagartattu ba sa'ilin da kuma da dama daga cikin mufassirin sai suka tafi su kuma akan ra'ayin cewa a'a bayin da za su kaunaci wannan bawa ya zamanto cewa haƙiƙanin alamar yaddar Allah ta bayyana a gare shi shine waɗanda suka yi imani da haka sai ya zamanto duk yawan mutanen da suka ƙaunace ki idan ba mutane ba ne ba nagartattu masu bin tafarkin Allah maɗaukakin sarki kare ma ki rudu ki ɗauka cewa wani matsayi ne na musamman nagartattun mutane waɗanda suka yadda da Allah suke bin dokokin Allah waɗanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya alama ta yardarsa a tattare da su ta fuskar nagarta da kiyaye dokokinsa to to irin wannan ne in sun kaunace ki zaki farin ciki zaki ji a ranki cewa kina sa ran cewa insha Allah ta'ala kina cikin mutane wanda suke na kwarai wanda har malam al-hafiz abul fida ibn kathir shi ma akan wannan ra'ayin ya tafi na cewa bayi waɗanda suke sun yi imani su ne ake magana kuma har imam al-mufassirin ibn jarir at-tabari rahmatullahi alaihi shi ma ya fi karfafa wannan fassara din kamar yadda ibnu atiyya rahmatullahi alaihi shi ma yake cewa a cikin tafsirin sa dhahaba aktharu al-mufassirin ila anna hadha huwa al-qabul alladhi yad'uhu Allah liman yuhibbu min ibadihi malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa wannan shine hakikanin wannan kauna din ita ce yarda karbuwa da Allah madaukakin sarki zai sanya wannan bawa a gurin bayinsa ibn ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yake cewa yaqtadu ittisalul ayati ba'daha bi ba'd fil ma'ani أن في هذه الآية وصف لحال المؤمنين يوم القيامة ابن العاشر سيكي cewa wannan jeran giya ta ayoyin yadda aka ɗauko su ya ba da saƙo ya ba da wata alama ta cewa ana kwatanta halin da bawa mumini zai kasance a cikinsa ne a ranar gobe kiyama bi duk halin mushrikin abin da yake akasin wanda mushrikai suke kai fa yakunu halu itiyanihim ghayra halin firad lokacin da muminai za su zo su karɓi sakamakonsu ko su yi ido biyu da sakamakonsu a ranar gobe kiyama na gan shiga aljanna ba za su shiga a ɗaiɗaikunsu ba a ɗayansu tal a'a bal halin ta da tu'annisu ba'dhum bi ba'd yanayin za su shiga na cewa junansu ko sashinsu yana ɗebe mawa sashi kewa domin ba za su shiga a tile tilo ba za su shiga ne zumaran zumara ƙungiya ƙungiya adadi adadi kamar yadda wurare alƙur'ani da dama suka bayyana haka ɗin wa annahum yakununa yawma idin bi maqamin mawaddati wat tabjil sannan haƙiƙanin abin da ake nufin sa yaji annahumur rahmanu wudda ranar gobe kiyama za su kasance a wani matsayi na waɗanda ake ƙauna idan mutum ya zo guri ana ƙaunan shi ana son shi ya ake yi da shi haba-haba ake yi da shi mutunta shi ake yi karrama shi ake yi girmama matsayinsa ake yi ya ce to wannan shi ne haƙiƙaninsa ya ji allahumar rahman wudda cewa ranar gobe kiyama allah zai sa su a wannan matsayi sai ce fal ma'ana sai ya ji allahumar rahman awda'a min al mala'ika ma'anar ita ce Allah maɗaukakin sarki zai sanya musu masu ƙaunarsu daga cikin jinsin mala'iku sai malam ya buga mana hujja da cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun za a yi musu bishara a matsayin su na sun yi imani a matsayin su na sun tsayu akan hanyar Allah maɗaukakin sarki mala'iku suna musu albishir da cewa Allah ta kwafu kada ku shiga tsoro wala tahzanu kada ku shiga damuwa wa abshiru bil janna muna muku albishir da aljanna allati kuntum tu'adun wadda kuka kasance ana muku alkawarinta a cikin aljanna me zai faru nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu kan majibinta lamarin ku ne masu taimakon ku ne tun a nan duniya sannan kuma a can a ranar gobe kiyama a cikin aljanna da ƙarin bayani wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah madaukakin sarki ya ce bisa bayanin mala'iku da suke yi a cikin aljanna akwai abin da zukatanku suke kwaɗayi akwai abin da ranku yake mararinsa za ku same shi a cikin gidan aljanna mahallu shahid shine ne nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu majibinta lamarin ku ne bisa umarnin Allah madaukakin sarki bisa huwa cewar Allah bisa yaddar Allah bisa dalilin Allah yana ƙaunar ku sai ya sanya mu mu zamanto masu shiga cikin lamuran ku a nan rayuwar duniya sannan kuma a can din ma aljanna za mu ƙaunace ku kuma za mu kasance masu ɗebe muku kiwa mun ji yanda suke salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin yanda za su dinga gaya ma waɗanda suka samu sakamakon aljanna tausasan kalmomi da sakon su shine aminci sakon shi shine kwanciyar hankali da haka muhammad shahidin malam anan yana nuna mana cewa alwudd din nan yana daga ciki kaunar da mala'iku za su sai ya ci gaba da cewa wa yaj'alu baina anfusihim mawadda sannan ya sanya kanwa tsakanin su makaran kansu muminai din a gidan aljanna babu kiyayya babu gaba babu kyashi babu hassada ba cin dunduniya duk wani abu da yake komin kankantar sofanin abin da yake amsa sunan kiyayya Allah madaukakin sarki zai cire shi a cikin zukatan bayansa mu'minai a gidan aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghil Allah ya ce zai bincike zai zare zai fusge daga cikin zuciyarsu duk wani abu da yake amsa ma'anar gilli duk wani abu da yake sunan shi kiyayya da kyashi da hasada Allah madaukakin sarki zai cire shi sai malam yace wa itarul masdari yafi bi iddati muta'alliqatin bil wuddi ahammu shay'in abinda malam yake so ya nuna mana ibnu ashur rahmatullahi alaihi shine ne ƙauna ɗin nan ta ƙunshi abubuwa daban-daban ba wai kawai a ƙaunace ka a duniya ba a nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki ganin damarsa ne in ya ƙaunace ka ya soka sai ya yi shela da a ƙaunace ka ganin damarsa ne ya tattara sakamakon da za ka samu na wannan ƙauna ɗin tasa ya fuskance maka shi a ranar gobe kiyama ganin damarsa ne ya haɗa maka biyu a duniya sai a ƙaunace ka da rayuwarka ko ba rayuwarka nawa nawa ne sanda suke rayuwa nagartattun bayi bayan Allah amma an tsane su an kunna musu wuta an musu sharri an musu makida an musu makaru amma san da sa kwanta dama sai kaga kai ka ce an yayyafi ne na cewa ko bayan Allah ku kaunace su sai a wayi gari da wanda ya kaunace su da wanda ya yaƙe su kowa yana ambatan su da alkhairi ruhma unufihim ba don cewa zuciyar wani lokaci ma ta yadda ba sai dan Allah ya turmuza ka dole sai ka faɗa din abin da yake na gaskiya akan wani saboda bawansa ne da ya kaunace sa sai ya zamanto matsayin da suka samu da ƙaunar da suka samu da karɓuwar da suka samu a nan gidan duniya ta zamo bayan babu su ne don haka ina so in ce mana mafhumin Allah ya kaunace ka ya shela cewa bayi su kaunace ka ba yana nuna cewa da rayuwarka sai an kaunace ka ɗari bisa ɗari ba ta iya yiwuwa sai bayan babu kai sai karɓuwar ta samu Allah ya wanzar da abin da kai na nagarta sai ya zamanto kana kwance a kabarinka amma an karɓi abin da kai kana ci gaba da samun ladansa mu duba manyan maluman mu magabata Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a mu duba irin su Sheikhul Islam Islam Ibn Taymiyyah wani irin matsi ne basu samu ba a matsayin su na jagororin addini a matsayin su na maluma waɗanda suke sun sadaukar da rayuwarsu kuma suka samu kutuntunu ƙwarai akan abin da suke kansa na gaskiya da matsin lamba da suka samu daga masu mulki daga masu hali daga abokan zama daga abokan da'awa daga kaza daga kaza amma gashi Allah madaukakin sarki ya wanzar da ambatan su ɗaruruwan shekaru bayan babu su kuma ana ci gaba da ƙaunar su ana bin su da addu'o'i na ƙwarai wanda muke kyautata musu da kan insha Allah wannan alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da aikin su da haka sai ya ja'alu lahum ar-rahman wajja Allah madaukakin sarki zai sanya musu kauna saboda ya kaunace su sai ya shela bayin sa su kaunace su kuma a ranar gobe kiyama mala'iku su kaunace su sannan idan sun shiga aljanna su kaunaci junan su a matsayin su na bayi wanda Allah madaukakin sarki ya zare kiyaya a cikin zukatan su fa inna ma yassarnahu bi lisanik litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda Allah madaukakin sarki ya ce to mun dai sauƙaƙe shi wa kenan alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake batu ɗin a ciki yake wahayi da yake saukar mawafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun sauƙaƙe shi ga akan harshenka litubashshira bihil muttaqin saboda kayi mawa waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah albishir da shi kayi musu bishara da shi saboda abin da yake ya ƙunsa a cikinsa na kyakkyawan sakamakon da za su samu na irin lallashin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin alkur'ani din wa tunzira bihi qauman ludda kamar yadda kuma ya zamanto gargadi ne da jan kunne gawa mutane waɗanda suke masu tsananin jayayya masu taurin kai waɗanda suka ki imani da abin da ka zo da shi na saƙo a wannan aya malamai suka ce menene yassara wadda Allah ya yi mawa alkur'ani ga harshen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sauƙaƙa mishi alƙur'ani ɗin da aka yi sai suka ce a nan Allah maɗaukacin sarki ya sarƙaƙa manzo sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ta fuskar saukar da shi da yarensa domin Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi da yaren larabci bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi da yaren larabci sai zamanto sauƙi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma bayan haka aka sauƙaƙa mishi karanta shi da furta haruffan alƙur'ani inda kalmomin da suke cikin alƙur'ani sannan Allah ya sauƙaƙa mishi fahimtar alƙur'ani din saboda me duk aka yi wannan taisir din aka yi wannan sauƙaƙawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sauƙin isar da saƙon Allah madaukakin sarki ga wannan kashe-kashe na mutane guda biyu kashi na farko sune waɗanda suke sun yi imani in an zo ana musu bayanin alƙur'ani ba za su ji ana musu zaurance ba ba za su ji ana musu maganganu wanda ba sa gane me alƙur'anin ya kunsa jinsin larabawa ne al'ummar larabawa sai Allah ya zaɓi yaren su saukar da alƙur'ani din da shi saboda in ana karantawa su yi ne su fahimta su ji ba su dinga cewa me ake nufi ba ko an juya ma'anan ne ko an jirkita ta ko kaza ko kaza a sai Allah ya saukar da shi da yaran su saboda su yi su ji saukin ansar abin da yake cikin sa na sako su samu saukin fahimta su samu saukin idrakin me Allah madaukakin sarki yake nufi kamar yanda wannan ne a cikin sa me rabo zai samu rabo na alkhairi sai zamanto yayi imani yayi amfani da wannan wanda kuma yake akasin haka ba zai fahimta ba fahimta irin wanda take mai amfanarwa zai ji ne da kunnansa amma ba zai mai tasiri ba Allah madaukakin sarki ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir Allah madaukakin sarki ce ya sauƙaƙa alƙur'ani domin ambatansa saboda kar ya zamanto cewa ma'abocin karanta alƙur'ani ya ji shi ya mishi nauyi akan harshensa fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun Allah madaukakin sarki ya ce mun sauƙaƙa alƙadisa harshenka la'allahum yatadhakkarun ko so samu abin da yake za su karanta su fahimta su dinga tuntuntuni a cikin sa ko za samu abin da za su wa'azantu da shi saboda ba a yi musu zance wanda yake ba sa ganewa ba sannan kuma ya kuma cewa gurin ba da hujja akan cewa albilisanika dinnan ana nufin da yaranka wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin بلسان عربي مبين الله يا قال تبتر da manzon sallallahu alaihi wasallam cewa ya sauka mai da alqur'ani da yaran larabci kuma ya sauƙaƙa mishi shi da kuma yanda zai isar da shi ga mutane alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Allah madaukakin sarki ya ce wannan alkur'ani ba abin da yake yi face ne shiryarwa saboda a cikin abin da yake cikin alkur'ani ga baki ɗayansa shirya ne ta fuskar muni da kyakkyawa domin abisa da kuma nuni da mummuna domin a kauce masa miƙaƙƙiya hanya ce ɗoɗar wadda babu karkata a ciki domin ta zamanto bishara ga muminai sannan waɗanda suke suna aikata aiki na ƙwarai cewa suna da lada mai girma a gurin Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wa tunzira bihi qauman ludda sannan ka zamanto wannan alqur'ani an sauƙaƙa maka shine bisa harshen ka domin ka yi gargaɗi ga mutane waɗanda suke ma'abuta jayayya waɗanda suke masu musu waɗanda suke an gaya musu sun ƙi yadda waɗanda zuciyarsu na ce musu gaskiya ne amma suna nan inna wajadna aba ana kazalika yaf'alun sun san gaskiya ne sun san ba shaci faɗi ba ne ba wannan zancen ya fi daban a ce mutum ne ya rufe ɗaki ya ƙirƙira shi saboda abin da yake cikinsa na ijazi saboda abin da yake cikinsa na gagara ba dai domin inda mai sauƙi ne da sun kwaikwaya Allah maɗaukacin sarki ya musu ƙure akan sha'anin alƙur'ani mataki mataki mataki kuma babu matakin da suka yi nasara a cikinsa an ce ku kawo mitnihi ba su kawo ba an ce ku kawo ashirin suwarin mitnihi muftarayat ba ku kawo ba an ce ku kawo ayoyi ba ku kawo ba an ce ku kawo aya kun kasa kawo wato yaya ba za ku yarda cewa wannan abin daga gurin Allah madaukakin sarki yake ba to tun da kuka yarda a duka waɗannan matakan dama da aka baku a bisa wannan kuri da aka muku domin a yaddar da ku cewa abin da kuke faɗa ɗin nan ba gaskiya bane ba abin da kuke riyawa din nan ba gaskiya bane ba alqur'anin nan sakon Allah ne alqur'anin nan shiriya ce amma duk da haka sai suka kasance ne qauman ludda mutane waɗanda suke masu jayayya domin alluddu jam'i ne na al'aladdu wanda yake shadidul husuma mutum mai tsananin jayayya wanda shi in ana musu da shi ba zai taɓa yadda a ka da shi ba a gaskiya yake ko a akasinta ko ta bayyana a gare shi kuskurewar shi baya yadda da wannan saboda ɗabi'arsa shine asalin rashin yadda da hujja da dalili da yadda da abin da yake son zuciyarsa ne shi sa Allah madaukakin sarki ya ambace su da wannan suna ɗin shi yasa cikon waccan aya da muka jada zu inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira sai ce ne wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima su kuma tabbas waɗannan waɗanda ba su imani da cewa akwai ranar alkiyama ba da abin da ta kunsa a cikin ta to su sani cewa Allah madaukakin sarki ya musu tanadi tanadi ne wanda yake mai radadi Allah ya kiyashe mu al-biqai a cikin tafsirin sanad mudarar fi tanasub al-ayat was-suwar yake cewa al-aladd huwa alladhi yatamada fi ghayyihi wa la yarji'u li dalil shine wanda yake dogewa ya kafe ya ki matsawa akan batansa akan kuskurensa sannan kuma koda dalili ya bayyana a gare sa baya juyawa ya bar ra'ayinsa wa yarqabu fi inadi al-haqq ma yaqdiru alayhi min ash-shar kamar yadda yake hawa dokin taurin kai ko da kuwa ga gaskiya ta bayyana a gare shi ya doge akan wannan shari da yake kai wala yakunu hadha illa mimman yahtaqiru man yukhasimuhu duk yawanci wannan dabi'a ba ta zamowa ga kowa sai ga wanda yake ya raina wanda yake abokin jayayyarsa kun ga kenan ba gaskiya yake nima ba so yake kawai tun da kai baka kai ba me isa kai ne zaka zo min da sakon me yasa kai zaka gaya min sai doge in da zaka ga wasu yanzu suna yi a gaya musu gaskiya sun ji sun san gaskiyar ce amma dan me yasa wani ne zai gaya min wannan ita ce dalilin su da suke kin kansar gaskiya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu malami ce wa yuridu an yaj'ala al-haqqa batila yana so ya sanya gaskiya ta zamanto ita ce bata saboda me takabburan ala qabulihi don ya zamanto ya yi taurin kai ya yi girman kai na cewa ba zai anshi wannan gaskiya ɗin ba kun ga anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana a halin da waɗannan mutane suke a kansa da yanayin ɗabi'arsu cewa kar mu ɗauka doɗewar basira ce kar mu ɗauka an aiko da zance ne wanda ba sa ganewa Allah ya aiko da zance wanda yake sassauka wanda ya ƙunshi bishara wanda ya ƙunshi gargaɗi da razanaswa amma duk da haka sun doge akan wannan sun yi taurin kai to lokacin da ya kasance Allah madaukakin sarki ya ambace su da abin da yake na taurin kansu ya ambace su da abin da yake suna kan shi na yi wa gaskiya kemeni to sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da su in ma kun fi karban gaskiyar nan kun yadda da ita in ma kuna ganin cewa Allah ya ba ku dukkanin wata dama ne a rayuwarku ta duniya da kuke ganin ku kun zamo gagara ba dau to ku waiwaya baya wa kam ahlakna qablahum min qarnin Allah madaukakin sarki ya ce nawa nawa muka hallakar kafin su ma'ana kafin yanzu na wasu ku waɗanda suke sun gabace su gabaninsu an yi al'ummu daban-daban gabaninsu an yi ƙabilu daban-daban gabaninsu an yi mutanen gari-gari daban-daban waɗanda suke sun wanzu sun rayu sun irin wannan rayuwar da kuke ciki sun samu dama sun haifi 'ya'ya idan alfaharinku shine yaya sun samu dukiya in alfaharinku shine dukiya sun zamo masu yawa idan alfaharinku shine yawa sun zamo masu ƙarfi idan alfaharinku shine ƙarfi nawa nawa ne sun zamanto sun gabata hal tuhissu minhum min ahad Allah madaukakin sarki yake cewa shin kuna jin ɗuriyar wani daga cikin su yanzu sun wuce ka allam yakunu kamar ba a yi su ba duk abin da kuke takama da shi to gashi nan wasu sun yi kafin ku kuma sun wuce aw tasma'u lahum rikza ko kuma shin kuna jin wata yar muryar su kuna jin wani alamun sautin su da cewa a can guraben akan akwai mutanen da suka rayu babu su sai dai ku je ku ga gine-ginen inda suka zauna ya zama kufai sai dai ku je ku ga alamun wannan garin an taɓa rayuwa sai dai ku ga nau'in gine-ginen su waɗanda suke nuna cewa Allah ya ba su dama ya ba su ƙarfi sun yi dogayen gidaje sun yi manyan gine-gine waɗanda suka taɓa gani ko a hoto ne za su ga irin gidajen da ake nunawa na baqiyat ali samud ɗaiɗaɓishin garin samudawa saboda sun riga da sun gushe babu amfana da manya-manyan gine-gine wanda aka ɗaukaka su yanzu duk babu su a waɗannan alƙaryu sun zamanto tarihi abin ambatawa ga wanda suka sani wanda ba bai sani ba bai san sun faru ba amma a lokacinsu su ne abin buga misali su ne abin bugar ƙirji wannan sai ya dawo da kai hayyacinka ya kai ɗan adam ka gane cewa duk abin da ka mallaka to fa ba zai amfana maka komai ba idan baka nemi yardar Allah madaukakin sarki da shi ba kuma abin da ka samu anan anan zaka bar shi Allah madaukakin sarki ya rufe wannan sura da wannan wa'azi wanda yake mai dawo da dan adam hankalinsa mai dawo da dan adam hayyacinsa misali aka buga maka alwaqi'ul hayy wanda zaka gani na zahiri wanda hankalinka zai ansa wanda idanunka yake ganin sa kurukuru na cewa inda zaka lura kamar da hankalinka to za ka gane cewa duk wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da ita a nan gidan duniya ni'ima ce wadda take mai gushewa sai abin da yake na imani da abin da wannan imanin ya gadar wanda yake na aiki na kwarai to wannan shine zai gadar maka da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki wannan shine zai gadar maka da ƙaunar nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki sai su maka addu'o'i na ƙwarai sai su ƙaunace ka su nuna maka gaskiya su nuna maka abin da yake ɓata ne domin ka kauce masa su bi ka da addu'o'i na ƙwarai su ƙaunace ka su ja ka a jikinsu su sanya ka akan abubuwan da yake za su zamanto tafarki ne da Allah maɗaukakin sarki zai ƙaunace ka sa'ilin da kuma wanda yake aka sun haka shi ma an ɗauko suran nan tiryan tiryan ana mai bayani domin ya gane cewa duk abin da yake yana aikatawa na nau'in kowane irin kafirci ne to ba abin da zai haifar maka sai tashin hankali da hasara da nadama a ranar gobe kiyama kuma tun a nan duniya ma za ka kushe kamar ba a yi ka ba labarin kama sai Allah ya ga dama za a ambata in an ambata kuma ba a ambato na kwarai za a yi ba sai dai ma ka ji wanda kafircin sai tun ba sa an yi ambato shi ma ana bin shi da ne mummunan lafazi mummunan alkaba'i saboda ya kai makura bai ma samu cewa Allah ya sanya ambatan alkhairi na bayinsa akan harsunansa domin su dinga amfatan shi da shi ba yan uwa masu albarka wannan ita ce suratu maryam tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta baka wuce wasu ayoyi na face Allah madaukakin sarki yana saukan mana da hujjoji waɗanda suke za su ƙara ƙarfafan mu akan tauhidin mu kadaita Allah madaukakin sarki a cikin bauta ba tare da an hada shi da wani ba tsantsagwaran kokarin tantance ibada ga Allah madaukakin sarki neman yardarsa domin a gurin sa ne mai kyawu yake neman wuce mawa abin da yake na na neman kauce mawa abin da yake na bata da abin da yayi umarni da cewa kar a aikata shi domin ka samu abin da yake na kyakkyawan sakamako a cikin rayuwarka da wannan ne kadai tudun mun tsira da wannan ne kadai za ka samu nasara za ka samu rabauta ka ga mai kyau a nan duniya ka samu mai kyau a gurin Allah madaukakin sarki na gobe kiyama domin wannan ita ce matabbaciya zan rufe mana da maganar Usman bin Affan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka hakaito ta da Qatada bin Da'ama as-Sadusi inda yake cewa babu wani bawa wanda yake zai aikata aiki ko dai alkhairi ko sharri face Allah maɗaukakin sarki ya masa riga ko ya masa mayafi da kwatankwacin abin da yake ya aikata. Da ka in kina so Allah ya lullube ki da kyakkyawa, ki aikata kyakkyawa, ki kaɗaita shi a bauta. In kuma kina so ki ga akasin haka, to ki raba hanya da sannu Allah maɗaukakin sarki zai sadar da waɗanda yake sun kauce mawa umarninsa da mummunan sakamako. fatan mu har kullun shine Allah madaukakin sarki ya sanya zukatan mu kullun su zama masu bin hanyar sani masu tunkarar inda maganar gaskiya take domin su bita Allah maɗaukakin sarki ya sanya zukatanmu su kasance waɗanda suke masu dogewa akan tafarki na ƙwarai waɗanda yake za su yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da su fatan mu har kullun zukatan su zamanto masu yaƙar ƙarya a duk inda take su kyamace ta su aiki da ita Allah madaukakin sarki ka azurta mu da kadaita ka a cikin bauta Allah madaukakin sarki ka azurta mu da tsantsanta bauta domin ka kai kai kadai ba tare da hada ka da wani a cikin bauta ba yan uwa masu albarka wannan shine karshen tafsirin mu na bana da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da ganin karshen sa kuma ya dace da ganin karshen surat Maryam alaiha salatu wassalam muna roƙon Allah madaukakin sarki da dukkan sunayen sa kyawawa da siffofinsa tsarkaka da ya ara mana cikin falalarsa da ni'imarsa ya sadar da mu da alkhairin da yake a cikin wannan wata Allah ya sa muna daga cikin bayinsa wanda za mu riski ramadana masu zuwa masu zuwa ya ba mu ikon aikata alkhairi a cikin sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliy al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh